اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على آياك قدري وانتهى العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun sake dawowa don ci gaba da karatunmu a cikin wani littafin mai albarka muktarul hadis wanda za mu tashi a harful ba'i wanda ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullahi wa rasulihi ila hiraqala azimirum wato wato wannan wasiƙa ce daga muhammad dan abdullahi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zuwa ga Hirakala wato sarkin Rum. A manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tura wasiƙu zuwa ga sarakunan duniya. Sallallahu Alaihi wasallam ya ba manya-manyan sahabbansa sun kai wannan wasiƙu. To daga cikin waɗanda aka aika wasiƙu akwai Hirakala. Wannan sarki ya yi kamar ya musulunta. saboda lokacin da aka aiko masa wasiƙa din ya duba da ke ya san ilimin bugun ƙasa sosai ya san bugun ƙasa ya san rami sosai sannan kuma yana da manya-manyan bokayensa wanda sun san harkan ƙasa sosai saboda haka yayin da wasiƙa ta same shi ya kira su ya ce musu dama ya san ji za a aiko annabin ƙarshen zamani amma da su buga ƙasa su gani lokacin aiko shin yayi da suka buga ƙasa suka duba suka duba ya suka ce ai yanzu ma haka yana nan a duniya kuma ya fara kiran mutane zuwa ga addinin Allah ha to ga wasiƙa kuma ta zo kaga ta hujja daya ana nan abin yana cin sa a rai sai ji an ce ai ga wasu ma sun zo fatauci daga can makka sai ya ce maza a zo masa da su da aka zo da su sai ya ce a cikin kuwa ya fi kusa da wannan wanda yake da'awar cewa shi annabi ne akwai abu sufiyan lokacin bai musulunta ba sai ce ni na fi su kusa da shi sai ce to zo sai ya matso da shi kusa da shi ya ce to zan mata tambayoyi kun ga ba a kallon ku ya kallo ni sai ya sa abu sufiyan yana kallon sa kun ga ba a kallon ku ya ce zan mata tambayoyi in ya yi karya ɗayan ku ya ɗaga hannu ya ce min ba haka ba ne saboda mu tantance abin yake ya dinka yi wa abu sufiyan tambayoyi wannan wanda aka aiko a cikin ku shin kafin ya furta abin da ya furta kafin ya furta abin da ya furta shin an taɓa samun wani a cikin dangi ya furta irin wannan furtawa? Ana wani ya taɓa da annabta a cikin mutanenku? Abu su ganye ce, a ba wanda ya taɓa, shi ne ya fara ba wanda ya taɓa. Ice shin kafin ya zo muku da abin da ya zo muku da shi kuna tuhumarsa da ƙarya? Ce, a ba mu taɓa jin ya yi ƙarya ba. Yawan tambayoyi da yawa sai ya ce masa lalle lalle abin da ya sa ka ji na tambaye ka cewa shin wani ya taɓa wannan da'awa ka ce ba wanda ya taɓa yin da'awan shi ne kawai wato da a ce wani ya taɓa yin da'awar sai mu ce to irin da'awar wannan ɗin yake maimaitawa da kuma kuna tuhumarsa da ƙarya sai mu ce to ko ƙaryar da ya saba ne yanzu ya maimaita ta to yi tambayoyi da yawa duk abu su ya ba shi ansa daga nan sai ya kira manya-manyan rum yace musu kun san mai zan gaya muku suka ce a ya ce to ga aljanna nan za ku iya shiga amma an kun yarda ga wata kuma za ku iya fada amma in kun ki abin da zan gaya muku hakika annabta ta bar cikin bani isra'ila kuma ta bayyana inda Allah ya ajiye ta yanzu haka annabin karshen zamani an aiko shi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wasiƙa ya aiko mana cewa mu musulunta wallahi suka tashi a kansa ho ho ho ho ho hayaniya suka tashi a kansa Eh, in za ka bi shi maza a je mana a je mana mulki mu maza ka bi shi ba fa ba ka tashi da faɗa a shi a kun shiru kun shiru kun shiru da ƙyar ya sa wajen suka yi shiru saboda hayaniya da faɗa da hau- hauragiya ya sa wajen aka yi shiru shikenan ya ce dama na faɗa muku ne don in jarraba imaninku da addininku ashe kuna kan addininku da gaske to nan dai shi kan ya biye wa mulkinsa ba rabon ya musulunta bai musulunta ba amma wani waje yana cewa da ya samu dama da zai zama mai share takalman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai ina bai samu dai daman ba bai abu nan ba saboda yawanci abin da yake hana mutane mu- musulunta ba wai ba su gane gaskiyan ba ne a rashin rabo su biwa abubuwan duniya haka dai da sauransu to shi ne manzo Allah yake cewa a cikin wannan wasiƙa salamun ala man taba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba'du bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayatil islam ne ina kiranka da kira na addinin musulunci aslim ka musulunta taslam zaka kubuta yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka lada riɓi biyu fa in tawallaita in kuma ka bada baya fa inna alayka itmal arisin arisiyin wato yana kanka zunuban mabiyanka talakawanka manoma da sauran masu sana'o'a daban-daban shi shugaba da ke akwai masu koyi da shi da yawa to idan ya bi kowa zai bi da yawa za a bi idan kuma ya ki to duk masu koyi da shi sai zanto su ma ba za su bi ba saboda haka sai zanto shi shugaba yana da zunubai da yawa a kansa har da na bi- mabiyansa tunda sun yi koyi da shi wajen kin bi wa ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi wanda aka ba wa littafi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma wacce take daidaita tsakaninmu da ku Allah na abu da illallah kar mu bauta kowa sai Allah wala nushrika bi shay'an kar mu hada Allah da komai wala yattahira ba'aduna ba'adan arbaban min dunillah kada sashinmu su riƙi wato sashi iyayen giji wanda ba Allah ba in tawallau idan kuka ba da baya faƙulu ku ce musu ishadu ku shaida bi anna muslimun cewa mu musulmai ne mu mun musulunta mu miƙa wuya رواه البخاري ومسلم عن ابي سفيان za Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam bai'uni ala Allah tushriku billahi shay'a za Allah yake cewa ku min mubaya'a akan ba za ku Allah tushriku billahi shay'a ba za ku hada Allah da komai ba Wato wannan hadisi malamai sun ce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina ne wato farko ana bukukuwa irin na aikin hajji na irin wannan lokaci to manzo Allah shi kuma yana shiga cikin wannan bukukuwan yana kira yana cewa zai taya ni wajen isi da sakon Allah wa zai taya ni mu isar da sakon Allah zuwa ga bayin Allah a samu a tsira a shiga aljanna to yana kira yana kira yana kira sai aka samu wasu mutum shida cikin ansarawa ma'ana cikin mutanen madina ya suka karbi musulunci suka musulunta shekara ta zagaro da suka sake dawa aikin hajji irin nasu na wancan lokacin ko ba na musulunci ba da suka sake da aikin hajji suka dawo manzo Allah cewa da mutum shida kuma sun jawo mutum shida shida sun jawo shida shike da mutum sha biyu suka zo su ma aka jaddada musu musulun suka musulunta aka jirda mu zuwa su musuluncin su aka sanar da su abubuwa na ilimai suka sace komawa shekara ta zagayo sai aka zo kusan mutum saba'in da wani abu kaga an yawa kenan sunan Allah ya umarni tun da makkanan take take da makiya a rasa yadda za a yi tokacin madina a za a koma kuma su ma wayannan a wannan lokacin za Allah yake ce musu to bayi uni kumin mu baya'a ala Allah tu shuku billahi shi'a cewa bara ku hada Allah da komai wajen bauta wala ta ku ba za ku yi sata ba wala ta zunu ba za ku yi zina ba wala ta kuturu auladakum ba za ku kashe ‘ya'yayenku saboda tsoron talauci ko kunyata ba wala ta atu bi buhutanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum sannan ba za ku zo da buhutan wato ƙarya ana ce masa buhutan sannan gulma da da annanimanci da munanan ayyuka dai ana kiransu buhutan wanda za ku dinga aikata da hannayenku da ƙafafuwanku duk ba za ku yi wannan ba wala ta asau fi ma'aruf sannan ba za ku saba a cikin abubuwa kyawawa ba amma wafaminkum duk wanda ya cika wannan alkawari daga cikin ku fa ajru alallah ladansa yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala ladansa yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata wani abu daga wa'annan abubuwa da muka ambata kaman sata yayi sata ko yayi zina ko ya kashe rai ko yayi kiran ƙarya ko yayi annamimanci ko yayi gulma ko yayi sirri duk yana cikin bibuhutani tattaru na bai na aidikum arjulikum an gane to wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan summa satarahu Allah sannan Allah ya rufa masa masa siri fa huwa ila Allah in sha'a afa anhu wannan yana wajen Allah in ya ga dama ya fi masa ba in sha'a sabo in ya ga dama kuma ya masa hukuma to wannan shine rawahu ubadata bin sabit hadisi ne gaba yace babani mu'ajjalani ubatuhuma fid dunya wato wasu kofofi guda biyu ana gaggauta ukubar su tun daga duniya wato wasu zunubai ne guda biyu wanda su ba a jinkirta sai an je lahira tun a duniya sai Allah ya nuna mutum abu na farko albazai zalunci wal uquq da walakanta iyaye to mu kiyaye su su wannan ba a bari sai an je lahira tun a wannan duniya Allah zai nuna mutum hadisi na gaba yake cewa bakiru fi talabar rizqi wal hawaij fa innal guduwa barakatun wa najahu wato ku yi sammako cikin neman arziki da biyan bukatu domin a cikin sammako akwai albarka da cin nasara rawahu ibn adin an aisha hadisi na gaba yake cewa ba'istu bi jawami il kalimi wa nusurtu bir ru'bi wa bayna ana na'imun utitu bi mafatihi kaza'in al-ardi fa wudi'at fi yadi zalla yake ta sallallahu an aiko ni da jawami il kalimi wato kalmomi matattaran wato ma'anona daban-daban sallallahu alaihi wasallam yayi magana guda daya sai kai tarihin babban littafi wajen sharhan wannan magana sallallahu alaihi wasallam sannan yace an taimake ni da razani wani sofi da ru'ubi an taimake ni da razani wani hadisi ce masirar share wato wata guda kafin manzon Allah ya je sai a razana mutanen garin sai su gudu ko kuma kawai su ga in yazo za su ne kauya kawai to wannan manzo Allah ya an taimake ni da wannan yace sannan ubaina ana na'imun wata ran ina bacci an zo min da mabudan taskoki na ƙasa taskoki na ƙasa mabudan su gaba daya fa wuji atti yadi sai aka sanya su a cikin hannuna shi sa yanzu ake samun petroleum fetur a cikin ƙasa ake fidda gwalagwalai daga fetur ɗin kanzir bakin mai adaman shafa nan da duk abubuwan da ake fitarwa waɗanda da ba a san su ba ma su kwal ma'adanai dai iri-iri na miliyoyi waɗanda da duk ba a san su ba suna cin abu ne a cikin ƙasa yanzu duk ake fidda su da su ake duk wasu ƙere-ƙeren da yanzu ake da kayayyakin ado da ƙawace-ƙawace da duniya to wannan mabuɗai ne na wato taskokin ƙasa wanda aka ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yi sanadiyan al'ummarsa suka samu to wani sai ya ce ha to me yasa abun sai ya fito daga turawa su suke abu to dama asali shi ai bature ko kuma ba yahude ko kuma mu ce wanda bai musulunta ba ai dama asali bawan musulmi ne khadimin musulmi ne mai hidima ne ga musulmi tunda shi ai bai bi Allah ba to a ba shi ba aiki kai yanzu abin da ake so ka yi shine ka nemi ilimi kaji ɗaya bayan ka nemi ilimi ka yi aiki da wannan ilimi ka kiyaye sallah biyar ka kiyaye haƙƙin makwabta ka kiyaye haƙoƙa tsakaninka da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙoƙa tsakaninka da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙoƙan da ke tsakaninka da iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye haƙoƙa na iyayenka da ƴaƴanka to innan abubuwa su ake so ka kiyaye ka gyara zuciyanka da nafsunka ka gyara ruhinka to wannan taskiya wa'annan ayyuka ka sada zumuncinka su ka yawa sai shegawa da an jarabe ka da kira jirgin sama abin ya maka yawa to shi can ƙasar tun da ba zai yi sallah ba a gani tun da ba zai yi aikin Allah ba azumi zai yi ba aikin hajji zai je ba wani aikin Allah zai yi ba sai aka ce to maza ya ta yi je ta yi ga waya nan maza ya je kira ga waya nan ikin sai je sai kira waya ga jirgin sama nan ya je ga mota nan ya je ikin sai aka ba shi wani aka haska masa wannan ikin to zai je kira to amma karka wani abin da zai dan baka iya wato mamaki shi in banda wato abin da idonsa yake riska hawasul hams in ban da abin da idonsa yake riska hannunsa ya taba harshensa ya ɗanɗana wannan ɗinsa hancinsa ya wato bakinsa ya ɗanɗana harshensa kunninsa ya shaƙa wato abin hancinsa ya shaƙa kunninsa ya ji in abu ya wuce wannan to bai san abin ba kuma a zuciyarsa bai yarda da abin ba ka ga mu kuma sai aka ba mu sama da na mu yanzu an ba mu imani da Allah ba mu gan shi ba amma mun imani aka ba mu imani da annabi Muhammad aka ba mu Qur'ani aka ba mu hadisi aka ba mu musuluncin nan aka ce mana aljanna muka ce mun yadda aka ce mana wuta muka ce mun yadda aka ce mala'iku muka ce mun yadda aka ce hisabi muka ce mun yadda duk da kaga mun mun samu promotion akan abubuwan da sun wuce ido ya kalle su an gane sun wuce dan karamin hankali ya dauke shi kai wasu abubuwan sun wuce ilimin makar sai dai imani kawai to irin wannan da da makamantansu to kaga sai zanto an ba mu alkhairi na samun rayuwar duniya cikin sauki da kuma kabari cikin kabari cikin sauki da kuma rayuwar lahira cikin sauki su kuma da aka masu da wannan iya duniya ce nan ma su ta bautan kai musulmi ka zo ka abuna to anan ba wani wawa kamar wanda yake zaka samu musulmi ne amma saboda bai yi karatun addini ba sai yana ganin ai turawan nan har ma yana cewa su ne kasashen da suka ci gaba wato duk me duk wanda ya faɗi haka sai na kamar bai san ma me ba bai san gatan da Allah ya masa ba ina ci gaba ga wanda bai yarda da Allah ba ina ci gaba ga wanda bai yarda da Annabi Muhammad ina ci gaba ga wanda ba a bashi ƙur'ani ba ba a bashi musulunci ba ina ci gaba ga wanda bai san daga ina yake ba bai san a ina yake yanzu ba bai san ina zai dosa ba ina ci gaba ga wannan wanda shi a iya abin da ya yi da shi da an mutu shi kenan an tafi abada ba wani kuma rancen sake a bada a'a za a tashi a'a za a yi sabi duk wannan ba a cikin lissafin da an mutu ko shi kenan an tafi kenan ina hankali ga mutumin da shi ya kera waya ba kuma ya san bai kera waya don a shiga cikin waya a tuka waya ta kai mutum saudiya ya je aikin hajji ba haka ya kera waya ta yi a ya kera waya ne shi don a kira wanda yake saudiya a yi magana da shi amma zancen a hau waya a je saudiya to wannan kuma sai ce maka a jirgi na don wannan ka je ka hau jirgi zai kai ka ha to shi bai kera waya ya sa mata aikinta daban jirgin sama aikinsa daban to shi kuma sai ya manta da kashi shi wa ya halitte shi kuma dan ne ya halitte shi shi ne ya aikinsa tunda jirgi ga aikinsa waya ga aikinta sauran abubuwa da duk shi ya kera da hannunsa ga aikinsu to shi kuma waye creator na shi waye yi shi kuma dan me ya yi shi dan ya taɓa nan kere-keren ko dan ya yi ne to ya gagara bincike kan wannan yau kuma a cikinsu duk wanda ya mutu ya sun ta bincika me ya kashe shi me ya sanadiyar mutuwansa me ya kashe shi dan dai su tabbatar da ba Allah wannan abun shi ya kashe shi to misali mu je shi ya kashe shi wannan abun shi ya kashe shi kai kuma to kai kuma wayayi ka wayayi ka to sun gagara bincike kan wannan irin mutanen cena wasu ma da yawa ba Allah ba wani addini kowa ya abin da ya ga dama Allah ya samu dace to saboda haka a lalle lalle haka abun yake an ba manzan Allah sallallahu alaihi mabudan wato taskoki na ƙasa kuma alhamdulillah duk wannan rigime-rigimen da kuke ji ake ta yi a ƙasashen duniya wato musulunci ne ake so labarinsa ya je ko'ina cikin duniya saboda kar Allah ya tada wani makhaluki a lahira a tutsiye shi a tambaye shi cewa la shi bai taɓa ma jin sunan wani abu musulunci ba Allah ba taɓa ji ba to sai a kawo waya za ka hau youtube komai akwai a kawo facebook a kawo twitter wanda sun mai da shi yanzu s ne komi a kawo su instagram ne komi da telegram da sauransu ga su nan je kasa-kasa saboda na duk sakon addini mai je ko ina an za Allah su lafi da sakon shi je ko ina kawai ka ji ka ji ka bi ne saboda ka kaga baka da wani hujja da zaka cewa Allah shiga shi sa har ka gidajen rediyo talabijin CNN ne haka dai da ka ce Allah ai wala ban taɓa jiya ta ba ka jin ƴan gaza addinin me suke yi to dole ga a wallahi na ji to to hujja ne ta ta yanke mutum ya rasa me zai ce sai a jefa shi a wuta yake Allah shi baya zalunci Allah ya samu dace to wannan shi yace fawdi'at fi yadi aka sanya su a hannu aka bani su wato sahu shekhani an abi hurera yace baina baina ma kalbun yutifu bi rakiyati kada yatru al atash izra'atuhu bagiyin o bagiyin min bagaya bani isra'ila fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqatuhu faghfir laha yace wato wata mata wato baina ma kalbun yutifu bi rakiyati wato wani kare ya zo yana kewaye wato wata rijiya ya kewaya yana haka ya je ya dawo je ta saura iris ishi ya kashe shi ishi ruwa sai wata karuwa daga cikin wato karuwan bani isra'ila sai ta gan shi sannan za ta muka har ta ciro wato ɗan kwalinta to ta jawo masa ruwa daga rijiya ta shayar da shi sai a gafarta mata saboda wannan rahul bukhari wa muslim an abi hurairah sabai sun yi tambaya akan wannan sai manzo Allah yake cewa ai duk wani abin da yake da hanta danye ba kare ba ko ne in ka taimaka masa to akwai lada a ciki baridu ta'amakum yubaraka fihi ku sanya abincin ku za a sanya muku albarka a ciki ku sanya abinci abinci kar a dinga cin sa da zafi yana daga cikin abin da yake sawa kowa yake da warsa yanzu a sanya abinci sanye daidai da za a iya ci ba ya jiran ba amma ya daidai da za a iya ci amma ba ana ci yana ƙona ka bai ƙona bakin kai je ƙona kuma abinan nan ka to shi ne to za a sanya muku albarka a ciki rawahu ibnu adi yace birru aba'akum tabarrakum abana'ukum wa ifu anin nisa'i ta'ifu nisa'ukum wa man tunisila ilayhi falam yaqbal falan yarida Allah hawdi yace ku bi iyayenku ƴaƴanku za su bi ku kame an nisa gabarin mata ta iftu nisa uku matan ku za su kame yawa yawan mazinata wato mata za ka samu mazan ma ba su kame ba to matuƙar ka za ka fita ka yi zina to kuma matarka ba za ta iya kamewa ba ita ma za ta fita ta yi Allah ya kiyaye. Wasu kuma ba ta yi in jarrabawa matan nasu kuma suna yi. Kuma yanzu zai na kan ya yi tsananta ma tsakanin matan aure. Lahi kuma a kiyaye Allah in ba haka ba, to za a je a shiga wuta kuma wallahi Allah ya kiyaye mu Allah ya fi mana. Ya ce wa man tunistila duk wanda aka kai masa hanzari aka ba shi uzuri. Ya ce karba wannan ba zai gangara tafkin alkausara ba rahul hakim an jabir ya ce buniyar islamu ala kamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamin sala wa ita izzaka wa hajjil baiti wa sawmi ramadan yace an gina musulunci akan abubuwa guda biyar farko shaidawa babu abin bauta da cancanta sai allah lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai da sallah a bada zakka a kuma je haji ɗakin Allah a yi aikin hajji sannan a azumin watan Ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibn Umar yace laina ma rajulun yamshi bi tariqin wa dala gusna shaukin wato wani yana tafiya akan hanya sai ya samu wani reshi na kaya haka a bisa kan hanya sai ya gusar da shi sai Allah ya gode masa kuma ya gafarta min zunubansa wato ana so ko dutse ko kaya ko wani abu mai cutarwa ko kusa in ka gan shi akan hanya ka ɗauka ka kawar saboda aikin alkhairi baka san da wanne ne Allah zai yafe ma zunubanka ba baka san da wanne ne Allah zai shigar da kai aljanna ba rahul bukhari wa muslim an ibn umar yace bainal abdi wal jannati sabu aqabatin wato tsakanin bawa da aljanna akwai gada gada gada kace gada har guda bakwai yace gada ta farko a hawanuha mafi saukin wannan gada almautu mutuwa wa as'abuha mafi wahalan wannan gada alwuqufu bayna yadayi Allah ta'ala tsayawa a gaban Allah ta'ala iza ta'allaqal mazlumuna bizzalimin yayin da waɗanda aka zalunta suka tsaya gaban Allah tare da azzalimai wanda suka zalunce su a gaban Allah ana tsaye dukkan mu shirya ba sai ya za Allah yake cewa ba wani ɗaya daga cikin ku faci zai yi magana da Allah sai zai ga Allah zai yi magana da Allah saboda ka shirya me za ka ga wa Allah رواه البخاري بخاري ne ya rubuto yace bainama rajulun yamshi bi tariqi istadda alayhi al-atash wato wani mutum yana tafiya akan hanya sai kishi ya fananta gare shi sai ya samu wata rijiya fa nazala fiha fa shariba minha sai ya sauka a cikin rijiyar ma'ana ya shiga rijiyar sai ya sha daga ruwan rijiyar sun ma kharaja sannan ya fito fa idza huwa bi kalbin yarhatu sai ga wani kare ya zo bakin rijiyar yana lallaga ya kulu tsara yana cin ƙasa ne min al'adashi saboda tsananin kishi faƙola sai mutumin ya ce laƙadin balaga hazal kalbu min al'adashi mislan lazi balaga bi hakika wannan wato kare irin kishin nan mai tsanani da ya same ni shi ma ya same shi fa nazara bi'ira sai ya koma cikin rijiyar fa mala'a kuffahu ma an sai ya cire kuffinsa da ruwa sun amsaka wa bifihi sai ya riko kuffin da bakinsa sun maraƙiya ya hau hau hau ya hau hau fasakal kalba ma'ana ya fito daga cikin rijiyar kenan sai ya shayar da wannan kare fa shakara lahu lahu sai Allah ya gode masa fa gafara lahu Allah ya gafarta masa fa su ila nabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kale yace fi kulli zati kabidin batin ajirun a kowane wato abu ma'abocin hanta ɗanye wato idan ka ciyar da shi ko ka shayar da shi ko ka taimake shi to akwai lada rawahu muslim muslim ne rotu na'am na'am gajere ne albahar huwa huwa dahuri ma'uhu wa zillu mai
wato albaharu shi kogi ko tsahuru ma'u shi ruwansa mai tsarki ne kuma alhillu mai tattufu mushensa kuma halal ne ta wannan shi ne a daidai na yake na fahimta na fahimta to Allah ya samu dace اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك ولقاتل جماعة ربنا عاتر الأجملك والعادي أسرارك المستقيم وعلى علي قدرك من دار أجل السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين